إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna goma sha uku ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da sha uku ga watan uku shekara ta 2025 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda har yanzu muna nan a cikin suratul bakara kuma a jiya mun tsaya kan aya ta 160 daidai fadin allah ta'ala innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم يوم إن شاء الله تعالى زامو تاشكم آية 161 الله مدعو كن سلكي من جاكورا الله يسام جمع لافيا الله تعالى يقول إن الذين كفروا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون
Allah madaukakin sarki ya ce innal ladhina kafaru Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirce ma Allah wa matu wa hum kuffaru kuma suka mutu suna kafirai ba su tuba sun musulunta ba ulaika alaihim la'natullah Allah ya ce waɗannan a gare su akwai tsinuwar Allah wal mala'ikati da tsinuwar mala'ikun Allah wan nasi ajma'in da mutane baki daya khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan tsinuwar la yukhaffafu anhumul azabu ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzarun kuma ba za a jinkirta musu ba a wannan ayoyi guda biyu suna nuna mana bayani akan abin da ya shafi wato hukuncin kafiri wadda ya mutu yana kafiri ba tare da ya karbi addinin musulunci ba Allah ta'ala ya ce duk waɗanda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai ba su tuba ba Allah ya ce to suna tattare da tsinuwar Allah da mala'iku da mutane baki ɗaya a ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu akwai darussa masu yawa da fa'idoji da ya kamata mu ɗauka na farko dai da Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar nan an kawo wawul hal ne ai waɗanda suka mutu suka kafirce kuma suka mutu a halin suna kafirai ba su musulunta ba kenan ba su janye daga kafircinsu ba suka mutu a haka sun kafirce ma Allah sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kafirce ma duk abin da Allah ya saukar sun kafirce ma duk abin da Allah ya aiko annabawansa da shi da manzanninsa duk abin da Allah ya shar'anta a yi imani da shi sun kafirce Allah maɗaukakin sarki zai ce to irin waɗannan mutanen sakamakonsu shine suna da tsinuwar Allah da mala'iku da mutane baki ɗaya to a ƙarƙashin wannan ayan za mu fahimci ina hukuncin tsine ma kafiri albarka don anan ai Allah ya ce ula'ika alaihim la'anatullah kaga Allah ya tsine musu albarka kenan wal mala'ikati mala'iku ma suna tsine musu albarka wan nasi ajma'in da mutane gaba daya kamar ana ce ma mutane su tsine makafirai albarka to ina hukuncin tsine makafirai albarka to tsine makafiri ya kasu gida biyu akwai wato alla'anul muayyan akwai kuma alla'anul mutlaq akwai tsinuwa sakakkiyar tsinuwa ka ce duk wani kafiri Allah ya tsine mishi albarka ta tsine ma kafiri duk wani kafirin duniya kenan akwai kuma la'anul muayyan shine ka ayyana sunan wani a matsayin shi na kafiri ka ce Allah kafiri wa da ka tsine mishi albarka to waɗannan menene hukuncin su a cikin addinin musulunci wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa tsinuwar da ta halatta a tsine makafirai shine tsine makafirai jumlatan duk wani dangi na kafiri a hada shi waje daya a dunkule su ba tare da an ayyana cewa da wani da wani da wani da wani ba kamar yadda al-imam al-qurtubi ya kawo a tafsirin sa al-jami'u li ahkamil qur'an yadda yake cewa wa amma la'nul kuffari jumlatan min ghairi ta'yinin fala khilafa fi dhalik malam yake cewa ma tsine makafirai a dunkule a tsine ma duk wani kafiri to wannan babu sabani akan haka ba tare da an ayyana sunan wani kafiri ba malamai ba su yi sabani akan haka ba ya ce limara wahu malikun an dawo da bin husaini annahu sami al'a'araja ya kodo ma a direktun nasa illa wahum yal'anuna al-kafara fi ramadan a dawud ibn al-husain yake cewa ban riski mutane ba cikin malamanmu har zuwa ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama face suna tsine makafurai har a cikin watan Ramadan suna tsine makafurai qaya sai ce qala ulama'una malaman mu sun ce wa sawa'an kanat lahum dhimmatun am lam takun shin waɗannan kafiran suna da alfarma a wajen musulmai na zaman lafiya ko ba su da shi walaisa zalika bi jawabin wannan walaisa zalika bi wajibin wannan ba wajibi bane ba dole bane walakinnahu mubahun liman fa'ala sai dai an halatta wa wanda ya aikata babu laifi li jahrihimul haqq wa adawatihim lid-dini wa ahlihi saboda yadda suke jayayya da gaskiya kuma suke gaba da addini da ma'abota addini wa kadhalika kullu man jahara bil ma'asi imam al-qurtubi yace haka nan kuma duk wanda ya bayyana sabon Allah a fili ka shurrabil khamri kamar mashayin giya wa akalatin riba da masu cin riba wa man tashabbaha minan nisa'i bil rijali wa minan rijali bin nisa da namijin da ke shigan mata da matan da ke shigan maza dan daudi kenan masu kamanceceniya da mata cikin maza ila ghairi zalika mimma warada fil ahadith la'anuhu da wasu daga cikin laifukan da ya tabbata a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa Allah ya tsine wa masu aikata wannan laifi albarka saboda ka tsine ma wato kafiri jumlatan ko kuma tsine wa masu aikata laifi kaza a jumlance a dunkule imamul qurtubi ya ce wannan babu laifi a cikinsa saboda ai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tsitsine ma wasu albarka kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu alwasila wal mustawsila Allah madaukakin sarki ya tsine wa mai ƙara gashi da wacce ake ƙara mata gashi duka Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka kaga yanzu babu laifi idan musulmi ya zo addu'a ya ce Allah duk wacce take ƙara gashi ko wacce aka ƙara mata gashi Allah ka tsine mata albarka kaga wannan ya dunkule ne ya kuma yi aiki ne da hadisin manzon sallallahu alaihi wa sallama to amma inda malamai suke sabani a kai shine hukuncin kama sunan wani a matsayin yayi laifi kaza ko a matsayin shi na kafiri a sine mishi albarka menene hukuncin haka wasu daga cikin malamai suka ce hakan ba daidai bane a kama sunan mutum a ce Allah ka tsine mishi albarka sai dai in wasu suka ce sai dai in ya mutu akan kafirci ya mutu akan kafirci wannan kan dama ko baka tsine mai ba tsinanne ne shi wasu daga cikin malamai suka ce babu laifi kamar yadda a ibn al-arabi Allah madaukakin sarki ya mishi rahama yake cewa qala li kathirun min ashiyahi innal kafira al-muayyan la yajuzu la'anu yace wasu daga cikin malamai na sun faɗa mun cewa baya halatta a kama sunan kafiri a tsine mishi albarka li'anna halahu inda muwafati la tu'la domin ai babu wanda ya sanya ya karshen shi zai kasance mai yiwuwa ya musulunta ya dawo ya koma zuwa ga addini na addinin musulunci وقد شرع الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة يتي كما Allah madaukakin sarki a wannan aya ya sharɗanta ya shar'anta cewa ana sake tsinuwa ne akan kafirai ba wai kama sunan kafiri ake yi a tsine mishi albarka ba ya ce wa amma maru ya ani nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu la'ana aqwaman bi a'yanihim min al-kuffari amma abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya kama sunan wasu kafirai kai tsaye ya tsine musu albarka fa inna ma kana dalika li ilmihim li ilmihi li ma'alihim saboda ai an Allah madaukakin sarki ya sanar da shi yadda karshen su zai kasance shi yasa ya tsine musu albarka saboda Allah ya sanar da shi ma ba za ma su musulunta ba domin wani lokaci Allah tabaraka wa ta'ala yakan sanar da cikin annabawansa suwaye za su musulunta suwaye ba za su musulunta ba kamar yadda ya faɗa ma annabi Nuhu cewa annahu wa nuhu wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana Allah ya ce muka yi wahayi ga annabi Nuhu cewa daga yau ka gama samun sabon musulunta a cikin mutanenka duk wanda bai musulunta ba yanzu to a kafiri zai mutu fala tabtais bima kanu yaf'alu fala tabtais bima kanu ya'malu kar ka ma bata ranka din suna aikata wani abun banza daga yau ba wanda zai sake musulunta kaga yanzu annabi nuhu ya sani duk wanda bai riga ya musulunta ba to makoman sauta saboda an ce ba wanda zai sake musulunta to haka Allah yana sanar da annabawansa amma malam ya ce wasu sahihu indi jawazu la'ani magana mafi inganci a wajena ita ce ya halatta a kama sunan shi a tsine mishi albarka sunan kafiri a ce Allah ka tsine ma kafiri wani albarka li zahiri halihi wa li jawazi qatlihi wa qitalihi saboda ga yanayinsa da ya bayyana sannan kuma ai ya ma halatta a kashe shi in ana yaki ya kuma halatta a yake shi haka ne ko baka ba ya halatta a kashe shi in yaki ya tashi ya halatta a yake shi idan ya taba musulmai ko wani abu makamancin haka yace wa qad ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa a ya ce Allahumma inna Amr ibn al-As hajani wa qad alima annahu anni lastu bi sha'irin fal'anhu wahjuhu kama adada ma hajani annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a yace ya Allah Amr ibn al-As Amr ibn al-As wato ya soke ni bayan kuma ya san cewa ni ba mawaki bane ya kuma tuhume ni da cewa ni mawaki ne ya yi waƙe-waƙe da sauransu domin ya ɓata ni ya sassoke ni na ce to allah ka tsine mishi albarka iya adadin suka na da yi iya adadin hujunin da ya mu to allah ka tsine mishi albarka fala'anahu wa in kana imanu wa dini wal islamu ma'alam ya tsine mishi albarka ko da kuwa dai ai daga baya musulunta amr bin al-as daga baya baya musulunta ba har ya haifi da abdullahi bin amr bin al-as ai ya dawo musulmi daga baya to kaga ashe kenan wato idan mutum kafiri ne kuma ya bayyana yana sukar musulunci to ya halatta a kama sunan shi a tsine mishi albarka ya halatta sai a kama sunan shi a tsine mishi albarka ko da kuwa daga baya Allah ya so ya shiryar da shi to shi ko dama musulmi ba damuwansa Allah ya yi ma wani da wani azaba ba damuwansa kullum addinin musulunci ya samu karuwa kullum a ta shigowa addinin musulunci to in ya ce Allah ka tsine ma wani albarka sai kuma madadin Allah ya tsine mishin sai kuma ya shirin da shi to wannan shine abin da yake so wato abin nufi shine ya Allah in bai tuba ya gyara ba ka tsine mai albarka shine ma'anar tsinuwar in bai tuba ya gyara ba to Allah ka tsine mishi albarka domin shi tsine makafiri ana yi ne domin ya zama sakamako akan abin da yake yi na kafirci sakamako akan abin da yake yi na kafirci saboda haka a kafiri wanda yake ya bayyana kuma ya shahara da cutar da musulunci da yakar musulunci to ya halatta a tsine mishi albarka domin ya zamana sakamako gare shi na abin da ya aikata sannan kuma ya zama kamar wato jan kunne a gare shi domin ya dawo cikin taitayinsa Allah ya sa muna fahimta to amma mutum mai laifi cikin mutane mai wani laifi sabanin kafirci to baya halatta a kama sunan shi a tsine mai albarka kamar misali al'imamul bukhari ya rawaito a cikin littafinsa kitabul hududi babu darbi bil jaridi wa ni'al daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi rajulin qad sharib an zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani mutum qad sharaba ya sha giya yayi makil fa qala udribuhu sai manzon Allah ya ce ku buge shi faƙala abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu abu hurairah sai ya ce famin da daribu biyadi manzo Allah ya ce ayi duka kan ai aiki ya samu sai ya ce wani yana duka da hannu wa daribu bi na'ali wani kuma ya cire takalminsa wa daribu bi thawbihi wani kuma ya cire tufafinsa da tufafin nashi yake duka falan man sarafa bayan an gama dukansa ya tafi qala ba'dul qawm sai wasu daga cikin mutane suka ce akhzakallah kai kan Allah ya kunyata ka Allah ya tozarta ka qala sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a'a la taqulu haka kar ku ce haka la tu'inu alaihi shaytan kar ku taimaki shaytan a kansa domin a matsayin shi na musulmi yana sallah kuma yana shan giya sai ka ce Allah ya kunyata shi ya tsine mishi albarka to in ya tsine mishi albarka kuma ya za a ƙare kenan kaga sai ya ƙara dusa to saboda haka shi musulmi wanda ai wanda yake aikata wani laifi to ba a ayyana shi a ce an tsine mishi albarka sai dai misali a karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya tsine ma duk mai aikata kaza akwai abubuwa da yawa wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna mana a cikin hadisansa cewa duk wanda ya siffanta da su Allah madaukakin sarki ya tsine mishi albarka misali daga ciki akwai shi karan kanshi wannan aikin da wannan mutumin ya shine aikin shaye-shaye Allah madaukakin sarki ya tsine ma giya albarka ya kuma tsine ma dukkanin abin da yake kewaye da giya duk wani abin da yake kewaye da giya annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai da yace Allah madaukakin sarki ya tsine ma wannan abin albarka saboda haka kaga kenan ashe duk da asalin hukuncin mashayi shine shi ɗin tsinanne ne amma ba a kama sunansa an tsine mishi albarka saboda me saboda shi ɗin musulmi ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna allaha la'ana al-khamra Allah ya tsine ma abubuwa guda goma kuma abin da ya jawo musu shine alaka da giya na farko ita ce ita kanta giyan Allah ya tsine mata albarka ya ce Allah ya tsine ma giya albarka wa sharibaha Allah ya tsine wa mashayin giya albarka duk mashayin giya tsinanne ne shi wa saqiyaha mai shayar da giya mai sabis din giya wanda shi ne ke zuba wa mutane a kofi wanda shi ke kai ma mutane giyan shi ma tsinanne ne wa asiraha mai taso mai wato tato giyan wanda shi ne asalin wanda yake wato ciro giya din daga cikin ganyenta shi ma tsinanne ne wa mu'tasiraha wanda ake tato giyar a kawo masa shi ma Allah ya tsine masa albarka wa hamilaha dan dakon giya shi ma tsinanne ne eh shi ma wanda yayi dakon giyan Allah ya tsine masa albarka wal mahmulata ilaihi da wanda aka yi dakon aka kawo masa Allah ya tsine mishi albarka wa ba'i'aha wanda ya sayi giya wato mai sayar da giya Allah ya tsine masa albarka wa mushtariha haka nan mai sayan giya Allah ya tsine mishi albarka wa akila samaniha mai cin kudin giya shi ma tsinanne ne shi ma din tsinanne ne a wani hadisin ya ce kofin giyan ma Allah ya tsine mishi albarka teburin da aka sa giyan a kai ma'ida din kenan ai teburin abinci dining table shine ma'ida kenan dining table wanda yake da abinci a kansa to shi karan kanshi table din da aka sa giyan a kansa Allah ya tsine ma table din albarka kaga ashe mashayi giya tsinanne ne shi amma da mutanen da sahabbai suka ce ma shi wannan sahabin Allah ya tsine maka albarka Allah ya kunyata ka Allah ya tozarta ka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a'a kar ku ce haka domin kar ku ba mace dan gudunmawa akan dan uwanku kar ku taimaki shaidan a kansa kaga kenan ashe wannan yana nuna mana idan wato mutum ya aikata wani laifi a matsayin shi na musulmi to ba a so a kama shi a kama sunan shi a tsine mishi albarka sannan ya tabbata a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la'anallahu sab'atan min khalqihi min fawqi arshihi ya ce Allah maɗaukakin sarki ya tsine ma wasu mutum bakwai cikin halittunsa tun daga saman al'arshinsa Allah ya tsine musu albarka saƙon tsinuwa daga Allah akan waɗannan mutane tun daga kan al'arshi tun daga saman al'arshi na farko ya ce wato mal'unun man amila amala qaumi lutin Allah ya tsine ma duk wanda ya aikata irin aikin mutanen annabi lutin wato sahabin hadisin sahabi abu huraira ya ce a kan wannan aiki sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita tsinuwa hassa uku mal'unun man amila amala qaumi lut mal'unun man amala amila qaumi lut mal'unun man amila amala qaumi lut duk wanda ya irin aikin mutanen annabi lut Allah ya tsine mishi albarka dan luwadi tsinanne ne shi yar madugo tsinanniya ce ita sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita tsinuwan nan hassa uku Allah ka tsare mu yace mal'unun man jama'a bainal mar'ati wa ibnatiha duk wanda ya hada tsakanin mata da yatta a karkashin igiyar aure guda daya Allah ya tsine mishi albarka Allah ya la'ance shi mal'unun man sabba shay'an min walidai duk wanda ya soki wani abu daga jikin iyayensa ko ya zage su ko ya soke su saboda wata siffa tasu ta nakasa ko talauci Allah ya tsine mishi albarka mal'unun man ata shay'an min al-baha'i duk wanda ya sadu da dabba Allah ya tsine mishi albarka mal'unun man ghayyara hudud al-ard duk wanda ya canza iyakan fili Allah ya tsine mishi albarka mal'unun man zabaha li ghayrillah duk wanda ya yanka ba don Allah ba Allah ya tsine mishi albarka mal'unun man tawalla ghayra mawali duk wanda bawa ne shi amma ya koma zuwa ga wasu waɗanda ba ubannin gidansa ba ya gudu ma ubannin gidansa Allah ya tsine mishi albarka kaga duka waɗannan ai tsinuwa ne aka yi amma wa masu laifi to amma ba za a kama mutum muayyani a ce wani Allah ya tsine mishi albarka ba saboda ya sha giya sai dai a ce duk mashayin giya Allah ya tsine mishi albarka kuma koda ya mutu yana shan giya koda ya mutu yana zina koda ya mutu yana luwaɗi muddin ya mutu yana musulmi to ba a kai shi wuta amma duk wanda ya mutu yana kafiri to wannan mutlakan ba a kokonto akan in kai kokonto akan kasantuwansa dan wuta kai ma za ka iya kafirta saboda Allah ya shelanta cewa duk wanda yana mu ya mutu yana kafiri dan wuta ne shi to in kana kokonto kenan kana kokonto akan maganar Allah me wata zama gaskiya ko ba haka ba amma in dai mutum musulmi ne ya mutu to duk girman laifinsa aƙidar musulunci aƙidar ahlus sunna shine cewa wannan musulmin yana tahta mashi'atillah yana karkashin abin da Allah ya ga dama in sha'a ghafara la wa in sha'a azabahu in Allah ya ga dama ya masa afuwa in ya ga dama kuma ya mishi azaba wannan yana karkashin mashi'ar Allah amma in ya mutu yana kafiri to wannan ba hukuntu akan cewa shi din dan wuta ne shi ba shakka ba hukuntu Allah ya samu fahimta saboda haka Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffaru duk waɗanda suka mutu wato suka kafirta kuma suka mutu suna kafirai ula'ika alaihim la'anatullah waɗannan tare da su akwai tsinuwar Allah wal mala'ikati da tsinuwar mala'iku wan nasi ajma'in da kuma tsinuwar mutane baki daya to anan Ah, Allah ya ce mutane gabaɗaya suna tsine musu albarka malamai sun tattauna akan me yasa Allah ya ce mutane gabaɗaya suna tsine musu albarka tare da cewa ai ba kowa ke tsine makafirai albarka to shine imamul qurtubi ya ce wannan maganar tana da amsa ta fuskoki guda uku abu na farko shine tsinuwar tana fitowa ne da min aktsari nas daga mafiya yawan mutane in an ce mafiya yawan mutane suna kaza to babu laifi a ce duk mutane sun yi kaza saboda me saboda mafiya yawan mutane suna yi domin alhukmu lil ghalil aghlab wal adalu la yuqasu alayh in an tashi hukunci ana hukunci ne da mafi akalabin mutane wanda ya koma gefe shi kadai kuma wannan ba a lissafi da shi saboda haka kenan mafiya yawan mutane masu hankali suna tsine makafiri albarka na biyu ya ce imamu suddi allah ya mishi rahama yana cewa ai kullu ahadin yal'anu zalim ai kowa yana tsine ma azzalimi albarka haka ne ko baka ba kowa yana cewa allah ka tsine ma duk wani azzalimi ya ce wa idza la'ana al-kafiru zalima faqad la'ana nafsahu idan kafiri ya ce allah ka tsine ma azzalimi albarka to ya tsine ma kanshi albarka ne in kafiri ya ce Allah ka tsine ma azzalimai to wanda zai fara shiga cikin tsinuwan da ya yi shine shi karan kansa mun fahimta ko saboda ai Allah ya ce wal kafiruna humuz zalimun kafirai su ne azzalimai na gaskiya da gaskiya saboda haka yanzu muka ce Allah ka tsine ma duk wani azzalimi to azzalimi lamba daya da zai fara shiga ciki shine kafiri shine azzalimi lamba daya da zai fara shiga ciki kafiri ke sannan na uku kamar yadda abul ali yake cewa almuradu bihi yawmal qiyama abinda ake nufi da shi shine ranar tashin alkiyama cewa mutane gaba ɗaya za su tsine makafirai ran tashin kiyama na farko dai yan aljanna za su tsine makafirai sannan su karan kansu yan wutan da su tsine ma junansu shine abin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yake faɗa ma mutanensa a suratul ankabut wa qala inna mattakhadhtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawm al qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da kaga yake cewa iyaka abin da ku rike koma bayan Allah shine wasu ababen bauta gumaka wanda iya kaunar da take tsakaninku a nan duniya amma in an je ranar alkiyama ya kafuru ba'dukum bi ba'd sashin ku zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashin ku zai tsine ma sashi albarka sashin ku zai tsine ma sashi albarka wannan shine abin da Allah ya faɗi a cikin suratul a'raf qala dukhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha Allah madaukakin sarki yace dan wuta za a ce da su ku shiga wuta ku samu wasu al'ummomin da suka shuɗe gabaninku cikin mutane da aljanu ma'ana shine kai dan wuta shiga wuta in ka shiga wutan za ga akwai magabatanka a kafirci cikin mutane da aljanu sai ka saje da su sai Allah ya ce kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk sanda wata tawaga aka jefa su a wuta to sai su tsine ma ɗan uwansu albarka idan waɗannan suka shiga wuta suka samu wasu ‘yan uwansu a cikin wuta sai su ce kuku akwai tsinannu kuku akwai la'anannu ba ma marhaba da ku su wayannan suna cewa ba ma marhaban da ku la marhaban bihim Allah zai ce haza faujin muqtahimun ma'akum ga wata tawaga nan su ma za su shigo ku gyara musu a gyara musu wajen zama su ma za su shigo su zauna tare da ku sai su ce la marhaban bihim innahum salun nar ba ma maraba da su me za a yi da dan wuta su ma sun shigo sai su ce da su bal antum la marhaban bikum ai ku ne ma za a ce ba alale marhaban da ku domin antum qaddamtumuhu lana duk wannan abin da muka shiga ciki na masifa da bala'i ai kuka jawo mana fa bi salqara tun da matabbata yau ne ga mu ga ku duka wuta kaga sai su ce rabbana man qaddama lana hadha fazidhu azaban da'fan fil nar yace Allah duk wanda ya jawo mana shiga wuta Allah ka kara masa ninkin ba ninkin azaba to kaga wannan shine tsini wanda Allah yake cewa duka mutane za su tsine musu albarka yan aljanna suna tsine ma kafirai su ma kafirai yan wutan suna tsine ma junan su albarka Allah kuma dama ya riga ya faɗa mana cewa duk wani kafiri Allah ya tsine mai albarka Allah yake cewa inna Allah la'ana al-kafirina إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا
Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la'anal kafirina Allah ya tsine makafirai albarka duk wani kafiri Allah ya tsine mishi albarka wa a'adda lahum sa'ira sannan Allah ya musu tanadin wutan sa'ira khalidina fiha abada Allah ya ce za su dawwama a cikin wutan jahannama wutan sa'ira har abada la yajiduna waliyan wala nasira ba za su taba samun wani majibanci ko wani mataimaki da zai taimake su ba kuma bayan Allah yawma tuqallabu wujuhuhum finna ranan da za a kifa fuskokinsu a cikin wuta ya kuluna Allah ce sai kaji suna cewa ya laitana ya kai tonmu ina ma aba'na Allah wa aba'na rasula ina ma a ce mun bi Allah mun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu Allah ya ce za su dinga cewa rabbana ya ubangijinmu inna aba'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila mun yi biyayya ne ma shugabanninmu da manyan cikinmu su suka batar da mu daga hanya mu daidaiciya rabbana ya ubangijinmu atihim dhifaini min al'azab Allah ka ninka musu ninkin ba ninkin azaba wal anhum la'nan kabira Allah ka tsine musu tsinuwa mai girma ka la'ance su kaga su ya su suna tsine ma kansu albarka su ya su suna tsine ma junansu albarka to shine Allah yake ulaika alaihim la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in Allah ta'ala yace khalidina fiha za su dawwama a cikin tsinuwan menene tsinuwan shine azaban Allah domin azabar Allah shine sakamakon tsinuwar Allah duk wanda Allah ya tsine mishi albarka to sakamakon tsinuwansa shine ya dawwama cikin azabar Allah la yukhaffafu anhumul azabu ba za a sauƙaƙa musu azaba ba wala hum yunzarun sannan kuma ba za a sassauta musu komi karancin lokaci ba na azaba idan an fara yi musu azaba to har abada ce ba ran da za a sassauta Allah ta'ala ya ce wa ilahukum ilahun wahid Allah ya ce uba ka karanta Allah ya ce wa ilahukum Allah ta'ala ya ce abin bautanku ilahun wahid abin bauta ne guda ɗaya la ilaha illa huwa rahmanur rahim babu wani abin bauta in ba Allah madaukakin sarki ba Allah mai rahama mai jin kai Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi yace dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya shine shawa ne suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi mana bayanin ubangijinka siffanta mana wane ne ubangijinka yace sai Allah ta'ala ya saukar da suratul ikhlas qul huwallahu ahad zuwa ƙarshen sura da kuma wannan aya ta 163 a suratul bakara ya ce wa kana lil mushriki da salatu mi'atin wa sittuna sanaman mushrikai makka sun kasance a lokacin suna da gumaka guda 360 fa bayyana Allahu annahu wahid sai Allah ya bayani cewa shi kuma Allah abun bauta ne guda ɗaya sai ce wa ilahukum ilahun wahid abun bautan ku abun bauta ne guda ɗaya a suratul ikhlas ya ce qul huwallahu ahad ce da su Allah ɗaya ne abin bauta ma'ana duk wannan gumakan guda 360 duk ba ababen bauta bane duk kurusan su guda uku kadai ta Allah madaukakin sarki da bauta shi kadai Allah ta'ala ya ce la ilaha illa huwa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wannan lafazi na wato a kalmatu shahada kalma ce mai bangarori guda biyu akwai annafi akwai al-isbat nafiyu shine kore duk wani bauta ga wani wanda ba Allah ba wani isbat shine tabbatar da bauta ga Allah shi kadai musulmi kuma bai taba zama musulmi sai ya ikirarin waɗannan abubuwa guda biyu da yadda duk wanda ba Allah ba bai cancanci bauta ba Allah shine kadai kuma ya cancanci a bauta masa la ilaha illa huwa babu wani abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ar-rahmanur rahim Allah madaukakin sarki wato mai tausayi ne mai jin kai ne shi wannan lafazi na ar-rahmanur rahim idan ba mu manta ba lokacin da muka yi bayani akan bismillah da kuma farkon suratul fatiha mun yi bayani akan me ake nufi da ar-rahmanur rahim Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin rahamansa ya tsare mu daga tsinuwansa ya mana albarka abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah shi yafi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته